أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka barka mu da saduwa a wannan masallaci mai tara albarka masjidu al-khulafa'ur rashidun don ci gaba da karatunmu na halul masail fi sharhi mukhtasaru al-akhdari wannan shine majalisunmu na 20 ko 21 muna ɗaya ga watan zulkaida hijira daga garin makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da 18 ga watan hudu a kalandar bature 2026 idan ba a manta ba sati da ya gabata mun tsaya fasali wanda malam yake mana bayani akan abubuwan da idan mai janaba ya kasance halin yana da janaba abubuwan da suka cancanta a ce ya nisante su malam ya ambata mana abubuwa daga cikin matanin kuma ya ƙara mana daga cikin fa'ida wa'ansu abubuwa wanda nassi na shari'a ya zo wanda bai kamata ba mai janaba a ce ya aiwatar da su a halin da ya kasance yana mai janaba yau insha Allah za mu tashi sabon babi wanda zai mana bayani akan at-tayammum yake kira da tayammum shine taimama kamar yanda malam Bahaushe yake wada in ka koma kan harshen Larabci abinda ake cewa tayammum shine al-qasdu shine nuhata bangaren malaman shari'a malaman fiqh suke cewa taharatun turabiyatun tusta'malu fil wajhi wal yadaini bi niyyatin استباحة بنية استباحة الصلاة بدل الوضوء أو الغسل yake cewa abinda ake cewa taimama shine tsarki wanda mutum zai yi da ƙasa yace zai sanya ko ana kuhu ana shaho huska da hannaye da niyyar yin da niyyar wannan taimamar ta kasance gurbin arwalla don ta halatta maka yin sallah maimakon arwalla idan a tsarin a ainihin abin da yake farilla ko aka farlanta maka shine ka nemo ruwa ka yi arwalla kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin arwalla to idan baka samu ba to an baka dama wannan addinin namu kullum ubangiji yana mana bayani wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj babu wata takurawa ko wani abu wanda yake mai tsanani a cikin wannan addinin da abin da aka farlanta maka to zaka gani in dai ka kai kayi karatu ka san shari'a to zaka gani ubangiji ya kawo maka sauki akan wannan abin da aka farlanta maka idan ya kasance ka shiga cikin wani hali wanda ba halin da aka saba samun da adam ba a cikin shi ba misalin addinin ka ya haramta maka cin mushi amma dai a wani hali addini ya ce maka an baka dama ka ci shi ubangijin da ya baka dama dalilin da ya sanya ya haramta maka to ya maka alwashin kuma zai kiyaye ka da abin da zai same ka afaman yutarra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa inna allaha ghafurur rahim ko kuma waccan aya faman yutarra ghayra baghin wala adin fala isma alayhi duk wanda ya shiga cikin halin kunci to an halatta mai haka amma yadda muka yi bayani a baya ka shiga halin bulaguro dalilin kunci na bulaguro aka lakashe ko aka maka ranguman sallah aka ce maka kai kasar sallah mai raka'a guda hudu ka dawo ka aiwatar da guda biyu ta wadatas to haka halin da mutum ya samu kanshi ko cikin bulaguro ko kuma a zaman gida ya nemi ruwa ya rasa ko kuma a'a idan ya yi amfani da ruwan zai iya cutuwa sai aka ce maka an ɗauke maka yin yin arwallon nan an ɗauke maka amfani da ruwa a wannan lokacin an ce maka ka yi amfani da ƙasa fatayamma musa idan tsayi ba duk abin da yake dangi ne na daga ƙasa kana iyawa in dai yana da tsarki ka yi arwalla ka yi ka buga ka shayi hannayen ka shayi ka ya wadatas kuma za ta kasance maka matsayin arwalla kuma za ta kasance maka matsayin wanka na janaba wannan shine saukin da shari'a ta kawo mana idan muka koma cikin alkur'ani za mu samu abinda ayoyi daban-daban aya aya wadda take ta temama tana karantar da mu mashru'iyyar ita yin temama haka sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin Ammar bin Yazir hadisin Umar bin Khattab da sauran hadisai da suka zo haka ijma'i wa na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akan haka malai yake cewa Allah jikan shi yake cewa wa yatayammamul musafiru fi ghairi ma'siyatin wal maridu li faridatin aw nafilatin wa yatayammamul hadiru sahihu lil fara'idi idha khafa khuruj waqtiha ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة ولا لجمعة ولا جنازة إلا إذا تعينت عليه الجنازة ما عليك تشوى ويتيمم المسافر mai bulaguro an halatta mai yin taimama amma dai wani irin bulaguro mala ya ce fi gairi ma'asiyatin ba bulaguro na sabo ba bulaguro wanda yake halattaccen bulaguro aka ba wa mai bulaguro damai yayi taimama kaga wannan shi yake karanta da kai mafhumul mukhalafa in dai bulaguro ne na sabo a bangaren malikiya haramun ne mutun yayi taimama in dai bulaguro ne na sako da kwai bulaguro wanda yake na halak zaka ta yi neman abincinka zaka ta yi sadar da zumunci zaka ta yi kasuwa zaka ta yi aiki wa'ansu abubuwa makamanta haka wannan shi ake kira da bulaguro na halak ko neman arme ko wani abu makamancin haka amma dai bulaguro na ka tashi ka kai wata kwaya ko ka tashi ka tai wani banna ce za ka tai wani gari ka aikata wannan duka wannan yana ɗaya daga cikin bulaguro wanda ake kiransu bulaguro na masiya na sabo shi kuma wannan halin mazabinmu na malikiya ba su ba da dama ba ga wanda ya huta bulaguro na har na na sabo yayi taimama ko da ya shiga cikin halin ko ya shiga cikin halin da ya cancanta a ce yayi taimama shine malai yake cewa me bulaguro wanda yake na halak ba bulaguro na sabo ba an ba shi damar ya yi taimama haka wal maridu li faridatin aw nafilatin haka marar lahiya lokacin da ya tashi yin sallah ta farilla ko kuma yin sallah ta nafila an ba shi dama shi ma ya yi yayi taimama wani marar lahiya marar lahiyan da inda zai yi amfani da ruwa to ciwon da gare shi ko kuma gangar jikin zata lalace ko kuma a'a ciwon zai tabe ko kuma a'a wani gurbi ne a ciki in dai zai yi amfani da ruwa to zai yi jinkiri bai warke ba dukkan shi yana cikin almariru an ba shi dama ya yi taimama haka mala ya ce wa ya tayammamul hadiru sahihu lil fara'idi haka mazamnin gida mai lahiya an ba shi dama shi ma ya yi taimama amma dai ga sallah wadda take ta farilla idan khafa khuruja waqtiha idan ya ji tsoron fitar lokacinta yace wala ya tayammamul hadiru sahihu li nafilatin mazamnin gida mai lahiya ba a ba shi dama ba ya yi taimama dan yin wata nafila wala li jum'atin ko dan sallar juma'a wala janazatin ko kuma dan sallah ta gawa idza ta'ay illa idza ta'ayyanat alaihi aljanaza sai dai idan ya kasance bayan da aka iya ga wannan tara ta yi a kan shi yi mata sallah to a wannan halin yana iya yi mata sallah misalin a ce dukkan garin ba wani ko ba wani wanda zai iya mata sallah in ba shi ba to a wannan halin ya an ba shi dama shi ma ya yi taimama malam zai mana bayani akan wannan bayani da ya kawo mana ko wannan matani da ya kawo yake cewa ya'ani annal musafira fi ghairi ma'siyatin yana nihin duk wanda ya kasance halin bulaguro bulaguro na halak ba bulaguro na sako ba ya tayammamu lil fara'idi wan nawafil ma'an an bashi dama yayi taimama dan yin sallah ta farilla haka an bashi dama yayi taimama dan yin sallah ta nafila yace idza faqada al ma'an tare yana iya yin farilla yayi nafila ko kuma ya yi taimama shi don yin nafila ko kuma ya yi taimama don yin farilla ya ce idha faƙadal ma'a idan ya rasa ruwa ruwan da zai yi arwalla da shi au alatahu ko kuma ya rasa abin da zai ɗauko wannan ruwa ruwa ne a cikin rijiya bai san ba mi zai zira ba a cikin wannan wannan rijiya bai ɗauko wannan ruwa kaga da shi da babu duk uwasa ɗaya ai ba shiga ba zai yi bai arwallan ba shi ba iya shiga zai yi bai da abin da zai sa ya ɗauki wannan ruwa shine faƙada alatahu au saman sanahu ko kuma ruwan na saidawa ne bai da abin da zai sai wannan ruwa kuma ba za a ba shi ba ya ce au mana'ahu khaufu siba'in ko kuma jin tsoron dabbobi masu harauta suka hana shi yana kallon ruwan amma dai bai isa ya ta yi wurin shi ya ɗauka ba aga shi ma wannan hukuncin hukuncin wanda ya rasa ruwa ne ya ce aulususin anil wusuli ilaihi ko kuma a barayi ne a can a gaban shi a gindin ruwan suke in ya ce ya isa to tabbas ba za su mewa abu aika-aika za su mai abin da ba haka ba sai ya zamuna kuma ga lokacin sallah yana neman huta an ba shi dama ya yi taimamashi ya ce wa gazalikal maridu haka marar lahiya li khawfi ziyadatil mardi dan jin tsoron daɗuwar wannan rashin lahiyar tashi au ta'akhkhurul buru'i ko kuma a jinkirin warkewa daga wannan cuta tashi awil halaki ko kuma idan ya taba ruwan tabbas zai hallaka kamar yadda karatunmu na wancan satin muka yi bayani akan mutumin da ya huto ya nema a bayyana mai hukunci na shari'a kan janaba ta kama shi kuma ga sanhi ana yi kuma shi baya iya daukar ruwa yi wanka da shi sabai suka ce mai ka tafi ka yi wankan ka ai ba wani abin da za ka yi ma dama da koyi ruwa shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana qataluhu lalle kun kashe shi yake cewa kama ya tayammamul hadiru sahihu li diqil waqti haka mai lahiya mazamnin gida an ba shi dama shi ma yayi taimama dan kuracewar lokaci bi khilafil hadir sahihi sabanin mazamnin gida wanda yake mai lahiya allazi la udra lahu wanda bai shi bashi da wani uzuri fa innahu la yatayammamu li faridatin wala li nafilatin saboda shi ba a bashi damar ba yayi taimama dan sallar farilla ko kuma dan nafila walau janazatin ko kuma dan sallata sallar gawa illa inda ta'ayyuniha sai dai idan ta zamanto wajibi a gare shi dalili akan hada haka malamin kawo mana ayar da ke cikin suratul ma'ida ayar taimama wa in kuntum marada aw ala safari aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba idan kuka kasance halin rashin lahiya ko kuma kuka kasance halin masu bulaguro ko kuma aw jaa ahadun minkum min al-gha'it ko kuma ɗayan ku ya warware arwallashi ya tahi bayan gari ya dawo aw mastumun nisa ko kuma kuka sadu da iyalanku falam tajidu ma'an ba ku samu ba ruwa ba wanda za ku yi amfani da shi don kawar da wannan datti ko don kawar da ko don samun tsarki ya ce abinda za ku yi fatayamma musa idan tsayi ba ku yi taimama da turbaya wadda take mai tsarki ko kuma da ƙasa wadda take mai tsarki za mu zo kan matsala a sa'id mu bayani a kan shi ya ce fa bintifa'i sharɗi yantafil wuju ma dama sharaɗin da aka sanya maka an gusar ko ba a samu wannan sharaɗin ba to wajibcin al'amarin sai ya gusa ai cewa aka yi in kuka kasance halin masu bulawuro ko kuma kasance halin rashin lahiya ko kuma kuka dawo daga bayan gari ko kuma kuka tara da iyalanku ba ku samu ruwa ba to a lokacin na an baka dama ka yi taimama shine kan wannan mas'alar wanda yake mazaunin gari ba a bashi dama ba illa idan ya kasance lokaci yake tunanin zai kurace ne bai samu ba ruwan da za a yi arwallar da shi ba ko kamun a kawo mai ruwan da zai yi arwallar da shi an bashi dama ya amma dai wanda babu wani uzuri a tare da shi mazaunin gari ba a bashi damar yin taimawa ba a kowace fuska ya ce ya kawo mana dalilin hadithin amuru bin habin bin hasib yarda Allah shi tabbata a gare shi hadisi ne wanda imam bukhari da muslim suka wutar da shi yake cewa kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi safar in kasance tare da manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi a cikin wani bulaguro yace fa salla bin nasi manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yayi wa mutane sallah fa idha huwa bi rajulin mu'tazilin sai ga wani mutum can daga cikin sahabbai ya keɓance shi kaɗai bai yi sallah ba faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma mana'aka an tusalliya ya kai wani mi ya hana ka kai sallah tare da mu faƙala sai yake cewa asabatni janabatun wala ma'a ai janaba ta same ni ya ma'aikin Allah kuma babu ruwa a tare da ni ƙala sai yake cewa alayka bis-sa'idi ka tahi ka yi amfani da rere ko ka tahi ka yi amfani da ƙasa ya ce fa'innahu ya fi ka lalle ya wadatas maka ya kasance mafi mai kasance mai maye gurbin wannan ruwa ya ce wani hadisi abi zarrin haka da kwai hadisin abi zarrin al-gifari yarda Allah shi tabbata a gare shi ƙara yake cewa ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an sa Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yake cewa as-sa'idu tayyib kaga turbaya mai tsarki wudu'ul muslimi arwallan musulmi ce wa illam yajid al-ma'a 10 sinina ko da bai samu ruwa ba tsawon shekara goma fa idza wajadahu idan ya samu wannan ruwa ruwan falyumissahu basharatahu falyumissahu basharatahu yace to yayi kokari ya dafa fata shi da wannan ruwa ko ya taba ko fata shi ta taba wannan ruwa kenan yayi arwalla wannan kenan shine abin da ya shahi temama sai malam zai kawo gaba gaba gaba ta gaba zai kawo mana farallan temama kamar yadda bayan muka karanta kowane nau'i'ika na ibada da kwai farallan shi da kwai mustahabban shi da kwai kuma fada'ilin shi fadalolin shi mala yake cewa Allah ƙara mai yarda fada'il Allah ƙara jikan shi fara'idut tayammum an-niyatu was-sa'idut tahiru ومسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين وضربة الأرض الأولى والفور ودخول الوقت واتصاله بالصلاة والصعيد هو التراب والطوب والحجر والثلج والخضخاض ونحو ذلك عليك توافر لن تماما سوني النية نية kamar yadda muka yi karatu can baya ba wani abu wanda bawa zai yi ba ce sai ya kudurci niyya ba muka yi bayani akan niyya ba furucinta ake ba niyya a zuciya ake kudura ake kudurta ta mahalluha alqalb kamar yadda manzo Allah yake wani bayyana mana innamal a'malu binniyat kowane aiki yana da niyya iya gulgudan niyya ka iya abinda zaka samu na daga ladan ibadar da kai a gun ubangiji imma ta kasance karbabba ko kuma ta kasance ba karbabba ba to na harko labudda ya kasance da kai niyya kayi niyyar yin temama ta kasance wannan temama badal ne canji ne ga wannan arwalla dalilin uzuri wanda ka samu kanka a cikin shi yace kenan na harko wajibi ne mutum yayi niyya yace na biyu as-sa'idu tahir a samu turbaya wadda take tsarkakakka ba za ka zo ba inda ake kulle inda ake inda ake kulle raƙumma ko kuma inda inda ake yin kashi inda ake zubar da najasa kace da wannan ƙasa za ka yi taimawa kaga ba za yi yiwu ba labudda ya kasance as-sa'idu tahir turbaya wadda take tsarkakakka yace sannan kuma mashul wajhi shahu huska sannan mashul yadaini ila al-ku'aini shahar hannaye zuwa ga tsintsiya hannu kenan alko shine nan shine tsintsiya hannu yace wa darabatul ardil ula haka da bugun kasa na harko yace wal fauru da gaggautawa ba tare da ka bamban ka raba tsakankanin aikin harko ba da aikin ka buga sannan idan ka zo ka shahwa ba za ka yi infisali ba ko ka raba tsakankanin wannan aikin da wannan aikin shine al fauru gaggautawa wattisaluhu bis salati haka sadar da wannan temama da sallah kamar yanda wancan wancan sati muka yi bayani ba a ɗauki ba ba ka yi timama baka ce rezar ba ce kai don addan sallar gaba ba arwalla ake yi wa haka kana iya yin arwallar sallar la'asar ka ce ka yi ta ne har zuwa sallar isha'i kaga baka da wani wannan agun ubangiji an baka dama invent kadarar ma za ka yi za ka iya rike kayanka ka rike kayanka amma dai ita taimama wajibi ne idan an yi ta a sadata da mi da sallah ya ce wa sa'iru abinda ake ce wa turbaya huwa turabu shine wannan ƙasa wadda muke takawa ƙasa waddubu ko kuma irin laka birgi wanda ake yi na laka yace wal hajaru ko kuma dutsi wa salju ko kuma kankara wal khadkhad da yumdu shine irin ƙasa wadda take haduwa da ruwa ta dan wannan irin talallabiya dai dukkansu ana kiransu da al-khathkhad wa nahwi zalika da wani abu makamantin haka dukkansu wannan kana iyawa kayi taimama da su malam zai mana bayani kan wannan gaba yake cewa ya'ni anna fara'idat tayammum hiya kama yali yace yana nihin lalle farlan tayammama sune kamar da yanda malam ya zano mana anniya na harko shine mutun yayi niyya wa hiya an yanwi istibahati almamnu'i min salatin shine yayi niyyar halatta abin da yake mamnu'i daga cikin sallah wa nahwiha da wani abu makamancin wannan bitayammumi da yin taimama me al-mamnu' a halin da ka shiga na daga rashin tsarki ai zai sanya ba ka yi ba kaza ba za ka yi kaza kamar yadda karatuttuka mu na baya muka ambata yanzu misalin baka da tsarki ka zo ka yi sallah ka ba ya yi ba amma dai abu ne wanda yake haramun ka zo sai wannan taimama sai ta halatta maka wannan abin albarkacinta shine abinda yake baka isa baka yi shi ba a lokacin da baka da tsarki sai ka yi wannan arwalla ko sai ka yi wanka to wannan taimama sai ta zo ta halatta maka wannan abu ka gani ta maye gurbin mi wannan arwalla ta maye gurbin mi wannan wanka shine mai kauli sallallahu alaihi wa sallama kama marra dalilin hadar shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda hadisi wancan gaba wanda muka karanta sannan kuma nan za yi wannan hadisin innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa ai kowane aiki na da niyya kuma na da kowane dan adam abin da ya nuhata a cikin zuciyar shi ita niyya ita ce girgam ko gimshikin dukkan wani aiki wanda bawa za ya aiwata niyyar ka za ta bambance wannan aikin karɓaɓɓe ne a gun ubangiji ko kuma ba karɓaɓɓe ba ne ba niyyar ka za ta bambance wannan aikin da kai don allah kai ko kuma don wane ka yi shi abu na biyu mala yake cewa a saidu tahir daga cikin farallan temama shine turbaya wadda take tsarkakakka ya ce abinda ake cewa a saidu tahir huwa ma sa'ada ala wajhil ard duk abinda ya huto daga kan daga saman doron ƙasa duk abin da muka same shi a saman doron ƙasa wannan shi ake kira da as-sa'id min jinsihi na daga jinsin ƙasa kamar at-turab kamar ƙasa ai daga ƙasan ne take hutawa rere ƙasa wannan wadda muke tattakawa aw raml ko kuma rere duka ai daga jinsin ƙasan ne aw hajarin ko kuma dutse duka dai daga ƙasar da yake hutawa aw saljin ko kuma kankara aw khadkhadin ko irin talallabiya ko yumdu aw sabkhatin ko irin abin da ya shahi kanwa dukkan su dukkan suna shiga dukkan su suna shiga as-sabkha shine ƙasa wadda take da gishiri wanda ruwa yake kamar kwari wanda ruwa yake dan taruwa wuri mai gishiri to wannan gishirin ai shine yake rikiduwa sai ya koma kanwa shine ake kira da as-sabkha wannan ita al-khadkhad shine idan ta bushe take komawa babarkiya to duk abin da zai huto kamar irin su gyps dukkan su abubuwan da suke hutawa daga ƙasa an baka dama ka yi wannan sai dai idan ya kasance wancan karatunmu na wancan sa malam ya bana bayani yake cewa sai dai idan ya kasance min sun'in adamiyyin kamar an ɗauke shi an juya shi misalin kaga gypsy ne ainihin ta ƙasa ce ainihin ta tana ɗaya daga cikin as-sa'idu tahir sai dai aka ɗauke ta aka tai aka sanya mata wa'ansu chemical ita koma siminti kaga wannan ba za ta maka ba taimama ba ba za ta maka taimama ba wannan shi ne kenan duk abin da za a ɗauke shi daga ƙasa a canza shi daga ainihin halittar shi a mega shi wani abu daban to wannan ya tashi daga hukuncin abin da ya cancanta a yi taimama da shi ya tashi daga hukuncin a saidu tahir kenan a saidu tahir shi ne duk abin da ya tsoro daga ƙasa na daga jinsin ƙasa ko ma menene kana iya yin taimama da shi ya kawo mana dalili hada Allah madaukakin sarki a cikin suratul maida fatayammamu sa'idan tayyiba ku yi taimama da turbaya wadda take tsarkakakka haka da kai hadisin Jabir da Abdullah yarda Allah shi tabbata a gare shi hadisi ne wanda Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayani irin baiwa wadda ubangiji ya me wanda bai ma ba wa'ansa annabawa ba wanda suka gabace shi ba yake cewa utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli ubangiji na ya bani wa an sa abubuwa guda biyar abubuwan nan da ya bani bai ba wa wani annabi ba wanda ya gabace ni ba yace na harko nusurtu bir ru'bi masirata shahri an bani nasara da farmaki da jin tsoro na abukan adawa tsawon wata guda zala sallahu alaihi wasallama da zaran an ce gashi nan ya shirya runduna in wata guda zai isa zuwa ga wannan abukan adawa to a cikin hurgici suke a cikin damuwa suke da zaran an ce ga manzan Allah ya shirya to mutanen da zai ta yi kai wa farmaki a cikin hurgici yake wannan me yake ƙara tabbatar maka haka ka ɗauki ma'arakatu tabuka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin halin da ake yayi kira yace kowa ya zo ya bada gudunmuwar shi a shirya runduna wanda za ta yi ta fara yaki da rumawa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tahi sai tarar da su duk sun bar komun su sun watse sun bar garin a shine wannan yana ɗaya daga cikin khususiyya wadda ubangiji yayi wa manzon shi sallallahu alaihi wasallama tsawon wata guda idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi niyyar kai samame to tabbas mutanen nan za su kasance a cikin hurgici yace wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura yake cewa kuma an sanya mini ƙasa ta kasance mini wurin sallah kuma ta kasance mini abin tsarki masjidan kamar yadda yake cewa fa ayyuma rajulun adrakatu salatu falyusalli duk inda sallah ta same ka kurum ka kalli inda alqibla take kai sallarka in a ina kake in a wani jeji kake in a in dai a saman in dai in dai lokacin sallah ya kama kurum ka kirdadi ina gabas take ina ka'aba take kai sallarka fa aina ma tuwallu fa samma wajhullahi ko ba kai daidai ba in dai a rashin sani ne to ubangijinka ya riga ya karɓi wannan sallar kuma ba hira a sake ta ta riga yi tasha haka ita kuma asal kuma aka sanya mata tsarki aka sanya mana ta kasance mana abin tsarki duk lokacin da muka samu kan mahalin rashin ruwa a inda ya kamata mu yi arwalla dalilin uzuri sai mu yi temama inda ya kamata mu yi wanka dalilin uzuri idan ya gitto sai mu yi temama wa uhillat liyal ganaim manzo Allah yace kuma an halatta mini cin ganima kamun manzo Allah ba a halatta cin ganima ba amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an halatta mi cin ganima yana da sauran abubuwa wanda aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba yi wa ansu ba daga cikin sahabbai ba ridwanullahi daga cikin annabawa alaihi salatu wassalam ya ce wa hadisu abi jahmin radiyallahu anhu fi tayammumin nabi sallallahu alaihi wasallam bil jida haka da kwai hadisan abi jaham wanda imamu al-bukhari da muslim suka wutar da shi akan taimama ta manzo Allah sallallahu alaihi akan taimama ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da bango katanga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafa yayi yayi taimama shi da ita to wata irin katanga ce ta suminti ce ko ta karo ce talaka ce to ka gani kuma laka tana ɗaya daga cikin jinsin jinsin mi jinsin ƙasa abu na uku nala yake cewa mashul ya daini da shafa hannaye walwaje da huska ya ce liƙauli ta'ala saboda waɗar shi maɗaukakin sarki famsahu biyu juhikun wa aidikun min ku shafa da huskokinku kuma da hannayenku haka da kwai hadisan ammar bin yasir wanda shashi da umar suka huta daji suka zo da janaba ta kama su wanzala sallallahu alaihi wasallama wannan ya tabbatar da abin da ammar ya aikata haka shi kuma umar shi ma aka tabbatar da shi aka ce amma dai da abin da ya kamata kai inda ma ya fi ka an tafa'ala hada biya da ka zala ya nuna mai ce ai da ka yi haka ka buga hannayenka da ƙasa sannan ka goga a hannayenka shahi hannayenka zuwa ga idan sau ka shafa a huska ya ce ya wadata su maka sai gaba ta gaba sai ɗan bayani a cikin littafin nawa ya ɗan cire shine wasu liyadaini ilal aini sannan ya ce wa zarabatul ardi al'uda da shahon ƙasa na harko ka buga ko ka shafa almuhim shine ka shafa ka ɗauko ƙasar da hannayenka kinan za ka shafa idan ka shafa in ma bango ne za ka shafa sai ka shafa a hannayenka sannan ka shafa a huskarka wannan ka ƙare taimama sai ya ce walfauru da gaggautawa wadkhulul waqti haka da shigar lokaci wattisalihi bis salat kina wannan shi ke nuna maka ba za ka yi timawa ba lokacin da bai shiga ba kamar yadda karatu da zai ya gabata na abin da malai ya kawo mana haka ka sadar da wannan timama da sallah da mutum zai kasance ya yi taimama lokacin sallah a zahar sai bayan ya kammala sallah a zahar tun da ita taimama idan ka yi ta kana iya mata nafila kana iya binta idan ka yi farilla da ita kana iya bin bayanta da nafila sai lokacin sallar la'asar ya shiga bayan ya kammala sallar shi ta azahar ya zamna yana jiran sallar la'asar minti goma tsakankanin ida sallar shi ta azahar da shigar lokaci na sallar la'asar wannan mutumin zai iya yin arwalla zai iya yin salla da wannan taimamar tashi da ya ta sallar azahar ko kuma ba zai iya ba sai ya sake inda jam'i ne zai yi ya yi jam'u ta akhirin a wannan hali yana iyawaye amma dai in dai kowace daban-daban ne to shine nan mala ya kawo mana ittisalihi bis salati idan kai to kai sallah idan ka jinkirta to lokacin da ka tashi sallar sai ka sake wata sai fasali na gaba mala yake cewa sunanu tayammum sunnonin ita yin taimama mala yace wa sunanuhu tajhidu sa'id al yadayhi wa mashu ma bayna al ku'aini wal mirfaqaini wat tartiba ala ce sunnonin yin taimama shine tajjirus sa'ida shine sabanta dafa ƙasar ko sabanta wannan ƙasa wadda aka shafa kenan idan kai ta shaho huska daban ta shaho hannu daban shine at-tajdid yana ɗaya daga cikin sunna yace wa mashima bainal qu'aini wal murfaqaida haka da shaho abinda yake tsakankanin tsintsiya hannu zuwa ga gwiwa hannu kenan zira'i ya ce wa tartiba kuma da jerantawa amma dai kan wannan matsala mutane sun hirarja hadisan amma bin yasir ga abinda manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗa kenan ga abinda ya ce a yi kenan wannan wannan siga wadda manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗa a yi isi ala wajihil kamal amma dai nan malin ya kawo kuma zai kawo man dalilan da ya kawo ya sanya wa'annan a ƙarƙashin sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace yani anna sunan tayammumi salatu yana nihin lalle sunnonin yin taimama guda uku ne na harko tajdidu sa'idul yadaini shine sabanta daha ƙasa ko sabanta wannan turbaya wadda za a yi taimama da ita dan shawar hannu haka kuma dan shawar huska ya ce liwurudihi fi sunnati anin nabi sallallahu alaihi wasallama kaulan wa fi'ilan sabida samuwar haka daga sunna ta manza Allah sallallahu alaihi wasallama bangaren hada da bangaren aiki ya ce fa'an jabir radiyallahu anhu kala daga jabir yarda Allah shi tabbata a gare shi ke cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an za Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yake cewa التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين يلي تيمما شيني شاهر قسا دن شاهر هسكا شاهر قسا دن شاهر دا دن شاهر زرائي دغا مرفقين دغا قوعين زواغا مرفقين شيني دغا تنسيا هنو زوا زوا غيوا هنو ko kuma ka ɗauke shi darabatun lizira'aini ilal mirfaqaini shine shawa da zira'i zuwa ga zuwa ga gwiwa hannu kenan duka zaka hada daga hannayen hazzawa gwiwa hannu sai dai hadisi ne wanda Imam Daruqutni ya wutar da shi al-Hakim shi ma ya wutar da shi ya inganta shi sai dai ka'ida ta malamai muna ganin hadisi wanda malamai suka yi ittifaki a kan shi khasatan imam bukhari da muslim wanda aka wutar da shi a cikin sahihai to ba za mu fifita shi ba akan wani hadisi ba shi ma nan malai ya kawo shi a cikin sunnonin sunnonin shi ta taimama yace wa an ibn umar radiyallahu anhu qala daga abdullahi dan umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa marar rajulun ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi sikkatin min sikaki yace wani mutum ya huce gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga hanyo hanya daga cikin hanyoyi wa karkharaja min qa'idin ya huto daga bayan gari a borin ko kuma ya huto daga hutsari falam yuri falam yu falam falam yarudda alaihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama afwan ya ce falami ya rudda alaihi hatta kadar rajulu ya tawara fisiki ya ce bai amsa me ba a sai da ya kai mutumin nan yana nesa-nesa da hanya ya ce fadara ba biya daihi wannan mutumin sai ya buga da hannayen shi alal haiti akan katanga kenan bangon katanga wa masa habihi ma ya shaha da wannan hannayen nashi dukkansu guda biyu wajhahu huskar shi sun madaraba darbatan ukhra sannan ya shahwa ko ya yi bugo bugo na biyu ya ce fa masa hadira'aihi sai ya shahi zira'in shi guda biyu sun maradda ala rajuli assalam sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mayar wa wannan mutumin da sallamar da yi mai wannan hadisi ne wanda Imam Abu Dawud ya hutar da shi amma da isnadin shi isnadi ne wanda yake da'ifi isnadi ne wanda yake da'ifi mala ya kawo wa tartibul mas'i jeranta ita shahawar wal masahu min al ku'aini ila al mirfaqaini yace shahon yana farawa ne daga tsintsiya hannu zuwa ga gwiwa hannu liruri dalika aidan fi sunna saboda samun haka a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama li hadisi abi zarr radiyallahu anhu alila hadisi abi zarr al-ghifari Allah kara mai yarda yake cewa wada rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yadayhi ala al-ardi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dora hannayen shi akan kasa summa nafadahuma sannan ya kakkabe wannan hannayen nashi ya tahiyar fitar da wannan ƙasa ko wani wannan ƙura wadda take cikin hannayen shi sun ma masa bihi ma wajahu sannan ya shahi huskokin shi da shi wa ya daihi ilal ne kuma da hannayen shi zuwa ga gwiwa hannu da wannan shi da ya kawo mana sunnoni amma dai wannan hadisin ibn hazm ya kawo shi a cikin almuhalla dai huska wadda imamul bukhari da muslim suka wutar da ita ita ce waccan huska wadda muka karanta shawar hannaye zuwa ga mirfaƙain shi ma malam da ya zo sai maka bayani akan su ne abinda suke farallan taimama sai fada'ilu tayammum fadloli ko abubuwa wanda ya cancanta a ce mai yin taimama ya zo da su ya ce wa fada'ilu a tasmiya وتقديم اليمنى على اليسرى وتقديم ظاهر الذراع على باطنه ومقدم ومقدمه على مؤخر على مؤخره yake cewa daga cikin fada'il in yin temama ko temama yace at-tasmiya shine cewa bismillah lokacin da mutum zai fara ya ce wa takdimul yumna al yusra mutum ya gabatar da dama akan hagu wa takdimu zahirin zira'i ala batinihi ko mutum ya gabatar da wajen zira'in shi akan cikin zira'in shi kinan ina kinan nan akan nan ya ce wa muqaddamihi ala muakhirihi haka mutum ya gabatar da gaban zira'in shi akan bayan zira'in shi ba zai fara ba daga nan ba kinan mutum ya fara daga nan wani shi ne wannan fada'il na wannan ita temama mala ya ce faƙad marar dalilul basmala dalili na bismillah ya riga ya bayyana a gare ka a wurare daban-daban tun tsarki tun arwalla mala ya maka bayani wata ya munufil gusli haka ya maka bayani akan damantawa a wurin wanka ya ce wal hudu'i haka da wurin arwalla kamar da ƙariban kamar yadda karatu ya ɗan gabata ya ce masu hannabi sallallahu alaihi wasallama ليديه إلى المرفقين فلم يرد أن فلم يرد أنه مسح بدءا من المرفقين إلى الكوعين yace shi kuma abin da ya shahi shahar hannaye daga gaba zuwa baya yace ba a samu wani nasi ba wanda yake nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara shahar hannu daga baya kenan daga guyuwa hannu zawwa zawwa zawwa tsintsiya hannu kullum manzo Allah yana shahawa ne daga tsintsiya hannu zuwa ga mirfaƙaina na waƙilu ta yammu mu gama shi don sati mai zuwa allah samuna cikin masu rai mu shiga sabon babi inda zai mana bayani a kan alhaida yake cewa wani waƙilu kalwudu abinda suke warware abinda suke warware taimama su ne dai abubuwan da suke warware arwalla dama hukuncin arwalla shine hukuncin taimama a wani hali za ka yi taimama shine idan wani uzuri ya gito irin uzurin da ubangiji ya baka dama a wannan halin sai ka yi taimama to abin da yake warware arwalla shi dai yake warware taimama ya ce wala tu salla faridatani bi tayammumin wahidin mu sani ba a sallatar salla ta farilla guda biyu da taimama guda daya kamar yadda muka yi bayani a yanzu ya ce wa man tayammama li faridatin duk wanda ya yi taimama dan sallar farilla jaza lahu nawafilu ba'da ba'daha haka an halatta mi ya sallaci salloli na nafila bayan wannan sallah ta farilla misalin ka sai kai sallah azhar an baka dama ka sallaci rakawoyi guda biyu wanda ake yi bayan sallar azhar ai kai sallar isha'i da da taimama an baka dama kai shafa'i da wutiri bayan sallar sallar sallar ka da kai ta isha'i ya ce wa masul mushafi haka mai taimama an ba shi dama ya shafa alkur'ani lokacin da ya shiga halin janaba ai an ce mai janaba ba zai shafa ba alkur'ani ba ya ce wa tawafu haka mai taimama an ba shi dama ya yi tawafi ya ce wa tilawa ya karanta alkur'ani a halin da yake mai janaba idan ya yi taimama ya ce inna wa zalika idan ya yi niyyar haka yace wattasalat bis salati wa lam yakhruj al waqt kuma ya sadar da wannan ayyukan nashi da sallah yace kuma lokacin su bai huta ba yace wajaza bi tayammumi an nafilata kullu ma dhikra illa al farida yace kuma an halatta mai taimama ya sallaci sallah ta nafila ya ce sai dai farilla wa man sallal isha a bi tayammumin duk wanda ya sallaci sallar isha da taimama ya ce kamalin shafa'i wal witri ba'dahuma an ba shi dama ya tashi yayi shafa'i da witri bayan sallar shi ta farilla ta isha da ya sallata ya ce min gairi ta'khirin ba tare da wani jinkiri ba ya ce wa man tayammama min janabatin duk wanda ya taimama dan wata janaba da ta same shi ya ce fala budda min niyyatiha wajibi ne sai ya yi niyya za yi taimama ne don wannan janabar da ta same ni malai yake cewa ya ne an da nawaƙid al-wudu'i an da nawaƙid al-tayammumi hiya nafsun nawaƙid al-wudu'i yana nihin lalle abubuwan da suke warware taimama su ne dai abubuwan da suke warware arwalla li'annahu na'ibu anhu saboda ita taimama ita ce maimaye gurbin arwalla kenan abinda zai warware maka arwalla shi dai ne zai warware maka taimamaka yace wa qad taqaddama zikru adillatiha haqiqa ambatan dalilai akan haka ya riga ya shude wa yunqadu tayammum aidan haka inda yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke warware taimama shine bi wujudil ma'i idan aka samu ruwa kayi taimama sai aka samu ruwa ya ka zo an bubbuga duka wannan ba a samu ruwa ba sai ka yi taimama za ka shigo masallaci ya kaga mai fiya ta wuce kana da kudin da za ka iya saya to wannan taimama ta ka ta riga ta warware dalilin an samu ruwa idan an samu ruwa qabla salati kamun yin sallah to taimama ta riga ta warware bayan yin sallah taimama ta riga ta sha sallah ta riga ta sha sai dai a kirdati gaba ka arji wannan ruwa in wata sallah ta zo ko kuma kai arwallaka sai ka jira wata sallah saboda ita arwalla ana ana yin ta don aji rayuwar ta sallah ya ce aubil ƙudrati ala isti'malil ma'i ba'da al'ajazi ko kuma kullun yana yin taimama kusan wata guda bai da lahiya yau sai aka hudda me a bandejin da yake tare da shi wanda zai hana shi yayi taimama ko kuma ciwon da yake da sai Allah ya dauke me yace to daga wannan lokacin yana iyawa ya taba ruwa to duk taimamar da zai yi taimama ce wanda take gairat maqbula ba ubangiji ba zai amshe ta ba la ya tabiruha dalilin yana da ikon taba ruwa shine kaga taimama tana warwarewa da zaran ka samu ruwa ko kuma ka samu ruwa kamun kai sallah ko kuma a'a ka samu ruwan kuma kana iya amfani da ruwa dalilin da kai ruwan rishin iya amfani da ruwan shi yake sanyawa kai taimama to idan wannan abin ya wuce to wajibi ne kai taimama kai arwalla yace in tasa'a alwaqtu liistimalihi shi ma malumai shi ma shari'a ya tace maka idan an samu lokaci yalwatacce na daga amfani da wannan ruwa misalin lokacin sallah yana neman hucewa ga rana nan tana neman hadawa ba kai sallar la'asar ba ka zamna kana ta neman ruwa ya aka ce maka wane lokacin sallawa yanzu sauran minti biyar a rana ta fada kurum sai ka nemi ruwa ka nemi ka ce to bari to in ta in yi bari in yi taimama in yi sallah ai ba zan bar sallah ba da hutar dalilin babu ruwa ai an bani damar yin taimama kai kai taimama ka da kai taimama kamun ka bar kabar ta sallah sai ka ga mai ruwa ya gitto wannan mai ruwan ka tahi ka amshi ruwan ka yi arwallan lokacin ya riga ya shuɗe to an baka dama ka yi sallaka da wannan taimama shi ne mala ya kawo mana ini tasa alwaktu listi'imalihi idan lokaci ya yalwatu na amfani da wannan ruwa ashe sanya duk idan ka ɗauka shari'a kullum sauki take neman maka ya ce walakin sai dai iza sallah bi tayammumi idan ya yi sallah da taimama sun mawaje dalma'a sannan ya samu ruwa au qadara alal isti'imali ba'da al-faragi min as salati ko kuma ya iya ya yi amfani da wannan ruwan bayan ya riga ya kammala sallah ya ce fala i'adata babu komawa ya sake wannan sallah sallah ta riga ya ta sha ubangiji ya riga ya karba insha Allah ya ce wa in tasa alwaqtu ko da lokaci ya yi rawatu misalin muna sallah karhe daya ya buga ya buga bai samu ruwa ba sai ce bari ya ce mama ya ce mama ya shigo masallaci ya yi sallar shi bayan ya huta sai wani sai ya kawo ruwan nan ko aka ce ruwa ya dawo sallah ta riga ya ta shiga ko da lokacin yalwatacce ne ba a buƙatar sai ya dawo ya yi arwalla don ya sake wannan sallah ya ce ba don komi ba dalilin hadisan abi sa'idin al-khudri Allah kara min yarda manzo Allah sallallahu yake cewa abu sa'idin al-khudri yake cewa kharaja rasul kharaja rajulani fi safari mutane guda biyu sun mutu daga bulaguro fa hadarati salatu sai sallah lokacin sallah ya shiga wa laysa ma'huma ma'un a tare da su babu ruwa fa tayammama sa'idan tayyiba sai suka yi taimama da turbaya wadda take mai tsarki fa sallaya suka yi sallolin su suka suka sallaci sallah sallar su ya ce sun mawaje dalma a filwakti ya ce sai suka samu ruwa a wannan lokacin bayan sun gama sallarsu ya ce fa'ada haruhumul wudu'a ɗayan sai ya sake arwalla wasalata ya kuma ya kuma sake sallah ya ce walam yu'idil akhar ɗayan kuma bai sake sallah ba sun ma'ata ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai suka zo wa manzo Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi ka zakara lahu zalika suka ambata wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama abin da ya faru gare su faƙala lillazi lam yu'id sai ya haɗi wa wanda bai sake arwalla ba ga ruwa an samu amma dai bai sake arwalla ba bai sake sallah ba manzo Allah ya ce mai asabta sunna kai dace da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ajza'atka salataka wannan sallar da kai ta wadata maka wa qala lillazi tawadda sai ya ce wa wanda ko yayi sake arwalla ya sake sallah ya ce lakal ajru marrataini ka samu lada guda biyu ka dace da sunna sunna kuma sallarka ta yi kuma ka sake zauwa ka yi arwalla kuma ka sake yin wata sallah ka samu ladan abin da ka aiwatar ya ce wa annahu la tusalla faridatayn bi tayammumin wahidin ba a sallata sallar farilla da taimama guda biyu dalilin hadisin Abdullahi da Abbas yake cewa min sunnati Allah yusalli bi tayammum illa salatan wahida yana ɗaya daga cikin sunna mutum kadda yi sallaci salloli guda biyu da taimama guda ɗaya in ba sallah guda ɗaya ba yace wa sunnatu fi kalami sahabi nan sarifu ila sunnati nabi sallallahu alaihi wa sallama idan sahabin manzo Allah ya ce maka ai wannan sunna ce to mubasharatan zaka danga danganta ta zuwa ga sunna ta annabi tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi sai mala yake cewa annahu man tayammama li faridatin duk wanda yayi taimama dan sallar farilla jaza lahu nawafilu ba'daha halak ne ya sallaci sallah ta nafila bayan wannan sallah mubasharatan kai tsaye yace wa kadhalika masul mushaf haka an bashi dama ya taba alqur'ani wat tawaf ya yi tawafi wat tilawa ya karanta alqayi tilawa ya bude alqur'ani yayi tilawa yace inna wa dhalika idan yayi niyya haka ma baqa'il waqti tare da jinkirin ko tare da wanziwan lokaci kama jazal jami'u kamar yadda malamai suka halatta haka ya bitayammumin linnafila illal farida da taimama ta nafila sai dai farilla inna waha idan yayi niyyata wattasalat bin nafila ta hadu da nafila li'anna al'amal tabi'atun linniya saboda ayyuka suna bibiyan niyya li qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallama innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa yace faliza man sallal isha bi tayammumin dan haka duk wanda yayi sallar isha da taimama qama fil hali yana iya tashi kai tsaye li shaf'i wal witri dan yayi shafa'in shi da wutarin shi li'annahuma minan nawafil domin su innan ana dangana su daga cikin nafiloli wa in akharahuma idan ku yi jinkirta su yace fala budda min tayammumin jadidin ba makawa sai ya sake wa an su taimama ko wata taimama sabuwa faman tayammama min janabatin duk wanda yi taimama dan janaba limujibihi dan janaba ta zamanto wajibi a gare shi yace fala budda min niyyatiha wajibi ne sai yayi niyyar wannan taimama da yayi ta janabar ce da take kanshi yace kama arafat kama yanda kama kama arafat la taduru illa ala niyya لأن الأعمال كما عرف كما عرفت لا تدور إلا على النية سبيدا كما يند muka sani lalle ayyuka ba sa kewaye niyya illa akan niyya ba wani aiki da zaka yi shi face akan niyya yace fa yanwi fardat tayammumi sai niyya farilla ta taimama inda shuru'i lokacin da zai fara wannan taimama inda shuru'i fihi aw yanwi istibahati salati ko kuma yayi niyya halattuwar sallah a gare shi li anna tayammum saboda taimama la yarfa'u alhadathu ala almashhur baya dauke hadasi a a hada wadda ta ta shahara wurin malamai misalin yanzu yayi wanka ya yi taimama bayan ya kammala taimama shi janaba ce ta kama shi bayan can zuwa in ma ya kasance da uzurin kudan sanyi ne wancan sati mun yi bayani akan sanyi wanda mala yake cewa bai dacewa mutum ya zoke wa iyalan shi har sai hatta yu'i hatta yu'idda al'ala har sai ya shirya kayan da zai hada ruwa wanda zai zai zai zai yalwace shi ko zai bashi damar yin wanka ya ce sai dai ga wanda ya yi maholiki to misalin mutum ne ya yi maholiki kuma ana cikin sunkurin sanyin nan ba zai iya ɗaukar ruwa ba ya yi wanka da shi ba a lokacin sallah asuban da a rami zai yi taimama dalilin ya jimma kan shi tsoro na daga abin da zai kai ya kawo kuma an ba shi dama a wannan halin yayi yanzu idan sahiya ta yi rana ta hudo ko kuma lokacin da zai iya haɗa ruwa na zahi bayan hutan lokacin sallah asbahi ya sallace ta yanzu wannan taimama yana iya zarcewa da taimama shi ko kuma a'a wajibi ne sai ya yi wannan wanka sai ya yi wannan wanka saboda ita ai mu'akkata ne take ɗauke maka wannan hukuncin bayan shi kuma idan ka samu yalwar ruwan nan sai kai amma dai in sallar duk sallar da ka sallata da wannan taimama sallah ta riga yi tasha wallahu ta'ala alam abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana yan uwa da amanna arziki na nesa na kusa da ke bara addu'a muna fatan Allah ya biya bukatunsu ya sanya albarka a ciki muna tawassali ga wannan zama da muka yi da abin da rai ta kudurci na alkhairi Allah ya tabbatar mata da abin da yake sharri ne kuma Allah ya faddala mana da mafi alkhairi a rayuwarmu Allah mana albarka yi wa zuri'a mu albarka ya yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka ya yalwata mana kuma ya ma sauran kwanukan mu albarka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك